ومنواله إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود هنا ذكر من يقع ذلك منه من غير تدبر منه بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم كلفظ القديم فإنه في لغة الرسول التي جاء بها القرآن خلاف الحديث وإن كان مسبوقا بغيره فقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم وقال تعالى عن إخوة يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون وهو عند أهل الكلام عبارة عما لم يزل أو عما لم يسبقه وجود غيره إن لم يكن مسبوقا بعدم نفسه ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز ولفظ الحديث في لغة القرآن مقابل لفظ القديم في القرآن وكذلك لفظ الكلمة في لغة القرآن والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة كقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب على كل شيء ما خلا الله باطل ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وقوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وأمثال ذلك ولا يوجد لفظ الكلام في لغة العرب إلا بهذا المعنى والنحاة اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام فيظن من اعتاد هذا أن هذا هو لغة العرب وكذلك لفظ ذوي الأرحام في الكتاب والسنة يراد به الأقارب من جهة الأبوين فيدخل فيهم العصبة وضوء الفروض وإن, وإن شمل ذلك من لا يرث بفرض ولا تعصيب ثم ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم فيظن من لا يعرف الا ذلك ان هذا هو المراد بهذا اللفظ في كلام الله ورسوله وكلام الصحابه ونظائر هذا كثيرا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na ranar litinin a takwas ne ko tara takwas ga watan rabe tsani hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma zo daidai da sha sha hudu ko ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako mako cikin littafi mai suna fa'idatul dalila fit tawassul wal wasila wallakar shaykhul islam ahmad ibn abd al ibn abd salam ibn taymiya wanda kuma muke cikin majalisi na na 40 daidai mala yana magana kuma bai gama magana ba akan الاصطلاحات الحادثة wato yadda akan samu wasu kalmomi na larabci da suke da ma'anarsu a wurin larabawa tafiya ta yi tafiya sai ya zama na an samu musu da wasu ma'anonin sababbi da na daban wanda mai karatu idan bai san tsofaffin ma'anonin su ba sai ya zaci idan yana karanta alkur'ani ko hadisi ya ci karo da wannan kalma sai ya zaci cewa ma'anar wannan kalma shine sabuwar ma'anar da aka bata bai san da tsohuwar ba sai da cewa wannan sabuwar ma'anar ita ce wannan kalma take nunawa to a can baya ya yi mana misali da wasu mustalahat wato yarurruka na malaman falsafa waɗanda suka kawo suka jingina ga wasu kalmomi wanda daga baya a mutane suka kasa fahimtar asalin kalmar har suka zo suna yin wasu kuduce-kuduce waɗanda ba daidai ba to shine yake ci gaba da kawo misali yake cewa wal maqsudu huna ذكر ما يقع ذلك منه من غير تدبر منه للورد الرسول صلى الله عليه وسلم shi abin da yake makasudi a nan shine ambatan wani wanda hakan take faruwa da gare shi ko hakan yake faruwa da gare shi ba tare da yayi tadabburi tintintini da zurfin tunani ba game da harshen da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya amfani da shi ce kalafzul qadimi yace kamar lafazin alqadimu kaga alqadimu wasu suna sifanta Allah da alkadimu alkidamu alkadimu ke to lokacin alkadimu a harshen larabci yana nufin tsohon abu abin da yake da dadde ko da ko akwai wani abin da ya riga shi an gane ko wa in su bika bi ghairihi ko da akwai wani abin da ya riga shi akan kira shi kadim yakan iya zama shine na farko yakan iya zama kuma ba shine na farko ba almuhim dai ya dade shine ma'anar alqadim to amma wasu suka dauka alqadim yana nufin wanda yake akwai shi walam yusbaq bi ghairihi abinda aka samar da shi kafin a samar da wani abu shine alqadim ko abinda yake akwai shi tun kafin samuwar komai da haka suke jingina wa Allah madaukakin sarki wannan sifa din da alqadim to shine yace fa innahu fi lugatir rasuli ta wannan kalma alqadim a yaran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi allati jaa biha alquranu yaran da alqurani ya zo da shi خلاف الحديث tana nufin abinda ba sabo ba الحديث شيء سابو القديم شيء كما صوه وإن كان مسبوقا بغيره كودا كونا أبو يارداشي كقوله تعالى كما عند الله يكي فتايك حتى عاد كالأرجون القديم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم والقمر وتا قدرناه منازل من قدراش منزل منزلولين منزل منزل حتى عاد هر يداو كالأرجون القديم كمر منجير nunnin dabino wato ɗan reshen da dabino yakan ratai a jikinsa yakan yi hanta a jikinsa wannan reshe za a gaishe ɗan siriri ne ɗan ƙarami ne to haka wata zai fara ya cika farko zai fara ɗan ƙaraminsa sannan kuma bayan ya cika kuma sai ya dawo yana raguwa yana raguwa har ya koma siririn sa kamar yadda ya fara shine hatta da kal urjunul qadim al urjun shine wannan tumangiyar munnin dabino din to kaga anan Allah madaukakin sarki ya wasafta shi al-urjun din da al-qadim wannan ba shi yake nuna cewa al-urjun din nan ba غير مسبوق بغيره ko ya nuna dai tsoho ne wato kamar tsohon a tsunan giyar dabino wacce ta bushe ta dace har ta kai ga bushewa to ba kalmar al-qadim a har al-qur'ani wannan ce ma'anarta wa qala ta'ala an ikwati yusuf Allah yana babu labarin dan uwan annabi yusuf abinda suke cewa sallahi suna zai mahaifinsu tallahi innaka lafi dalalikal qadim wallahi kana nan cikin fatanka ko fatan kanka tsohon fatan kanka wato kaga suka sifanta fatan kan annabi yaqub da cewa al qadim wannan ba shi yake nuna cewa lam yusbaq bi ghairihi ba haka nan inda Allah yake faɗa game da annabi ibrahim inda yake ce mutanensa afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al aqdamun ashe ba ku ga abin da kuke bauta wa nan ba ko da iyayenku tsofaffin iyayenku wato da iyayenku na farko da suka gabace ku kaga al-aqdamuna anan jam'i ne na al-qadim ko ko jam'i ne na al-aqdam al-aqdamuna jam'i ne na al-aqdam wato tsoho wanda ya dade kaga anan ba yana nufin iyayensu ba su da farko ba ko ba a rigaye su da wani da wani samamman abu ba a'a yana nufin iyayensu tsofaffi ce to kaga wannan shine ma'anar al-qadim a cikin harshen alkur'ani da ya zo da shi wato alkabir yakan zo ya nuna ma lam yusbaq bi ghairihi aw subita bi ghairihi to kalmar qadim duk ta kunshi wannan amma su waɗanda suka zo suna ɗaukan ta da wata ma'ana sukan ba ta ma'anar alqadim alladhi lam yusbaq bi ghairihi wanda shine i'tirafin shaykhul islam ibn taymiya an fahimta ko ba wai yana cewa ba alqadim ba a yin amfani da shi ga abin da lam yusbaq bi ghairihi a yana ce alqadim din nan akan yi amfani da shi anan akan yi kuma amfani da shi a ma'anar ta biyu ma'ana ta farko lam yusbaq bi ghairihi wato abinda ba a ka ba a rigaye shi da wani abu ba akan yi amfani da alqadim dan a nuna wannan akan aka yi amfani da alqadim dan a nuna abinda su bi ka bi ghairihi lakinnahu kana qadiman lakinnahu kana khilaf alhadith wato sabanin sabo ne ya zo a cikin sunan abi dawud hadisin amr ibn al-as inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin addu'ar shiga masallaci kalmar al-qadim ta zo a ciki da yake cewa a'udhu bi a'udhu bi a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim wa sultanihi al-qadim kaga anan ba ubangiji aka sifanta da al-qadim da sultan dinsa an gane ko ikonta ikon to banda anan a yawanci da wuya ka samu inda aka sifanta akwai wani hadisi na Abu Huraira sai dai shi akwai magana akan tabbatarsa to yace wa huwa inda ahlul kalami kalmar al-qadim a gurin ahlul kalami ma'abota ilmul kalam ma'abota ilmin surutu da tarafi su abin da suke nufi da al-qadim ibaratun amma lam yazal aw amma lam yasbiqhu wujud ghayrihi idan aka ce al-qadim shine ana nufin abin da bai gushe ba daman can akwai shi ko kuma lam yasbiqhu wujud ghayrihi wani abu bai rigaye shi faruwa ba to ko dai daman can akwai shi fararre ne ba ya da farko a faruwarsa kamar ubangiji kenan ko kuma lam yasbiqhu wujud ghayrihi da babu shi aka samar da shi amma gabanin samar da shi ba a samar da wani gabanin sa ba wani abu gabanin sa ba in lam yakun masbuqan bi adami nafsihi in bai kasance da can babu shi ba ويجعلونه إذا أريد به هذا من باب المجاز إذا سكن نسيم أنا تبيو دشي to suna nufin alkadim a nan an yi amfani da ita ne a ma'anar majazi ba a ma'anar hakika ba alkadim bi ma'anar hakika shine ma lam yazal ko man lam yazal kamar ubangiji kenan alkadim kuma bi ma'ana lam yasbiqhu wujudu ghairihi wannan kuma yana nufin ma'ana ce ta majasi wannan a gurin malaman luga a malaman kalam kenan amma a gurin malaman luga yana nufin abin da yake ba sabo ba ولفظ الحديث في لغة القرآن مقابل للفظ القديم في القرآن هل شابنا كلمة الحديث سابو هل هكذا لفظ كلمة في لغة القرآن والحديث أياران القرآن لحديث وسائر لغة العرب تتورا يارا لا رباوة إنما يراد به الجملة التامة إن أكتي الكلمة على ربتي larabcin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi alqur'ani ya sauka da shi sauran larabawa suke magana da shi wannan kalma ko kuma alkalima abinda take nufi jumla cikakkiya tana nufin jumla cikakkiya lafzun mufid magana wacce take mai bada fa'ida ya tunu sukutu alaiha wanda idan ka faɗe ta kai shiru za a fahimci me kake nufi dan kace qama zaidun an san me kake nufi da tsarkar kiyama ila zaid zaid ya ta jalasa amrun an fahimci me kake nufi dakala muhammadun addara an fahimci me kake nufi wannan ita ce jumla cikakkiya jumla cikakkiya to larabawa suka ce alkalima abin da suke nufi kenan ba wai kalma kwaya ɗaya ba wasu ɗauki kalma tana nufin kamar kama kalma ce zaidun kalma ce kaga kalma biyu kenan ko to shi ko yana ce maka a larabci idan ka ce alkalima ana nufin cikakkiyar magana kamar yadda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalimatani habibatani ila ar-rahmani خفيفتان على اللسان ثقيلتان بالميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kalmomi guda biyu habibata ne ilar rahmani ababen soyuwa ne gurin Allah mai rama khafifata ne ala lisani marasa nauyi ne akan harshe taqilata ne fil mizani masu nauyi ne a bisa mizani da gobe kiyama waɗanne ne kalmomin guda biyu subhanallahi wa bihamdi kalma ɗaya kenan subhanallahi alazim kalma biyu kenan kaga anan jumloli ne guda biyu ko amma annabi ya kira su kalimatani ashe kenan idan da kai ne za ka yi za ka ce kalimatun tunda a gurinka subhana ta kadai kalma ce Allah kalma ce wawun din nan kalma ce bi hamdi kalma ce ha'un din bi hamdi hi ita kanta ha'un din kalma ce subhana din haka za ka zama maka kalimatun ne ba kalimata ne to amma a harshen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi wanda shi ne harshen larabawa na asali in suka ce kalima suna nufin cikakkiyar jumla mai ma'ana an gane ko saboda haka subhanallahi wa bihamdihi kalma ɗaya ce subhanallahi alazim kalma ɗaya ce wa qawluhu da fadar annabi wa qawlihi da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam inna asdaqa kalimatan inna asdaqa kalimatan qalaha sha'ir kalimatu nabi mafi gaskiyar kalma wacce mawaki ya faɗe ta a waƙar sa ita ce kalmar da labidu yayi me yace yace ala kullu shay'in ma qala Allah batilun lalle dukkan wani abin da ba Allah ba ƙarya ne ko lalle dukkan wani abin da ba Allah ba gangan ne ba gaske ba an gane ko kun ga annabi ya kirawo wannan jumlar gaba daya ala kullu shay'in ma qala Allah batilun ya kirawo ta da sunan kalma yace kalimatu labid asdaqu kalima qalaha ash-sha'ir kalimatu labid an gane ko haka nan alqur'ani kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba wata kalma ce wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ittakhadha Allahu walada ita ce kalmar kaga ai ba kalma ce kwara ɗaya ba jumla ce cikakkiya ittakhadha Allahu walada fi'ili da fa'ili da maf'ulin sa amma duk gaba daya Allah sai kirawo wannan maganar cikakkiya kalma yace kaburat kalimatan takhruju min afwahi wannan magana a matsayin ta na kalma ta yi girma da take fita daga bakin su in ya kuluna illa kadhiba ba komai suke faɗa ba sai kuma ubangiji ya kirawo wannan a matsayin kauli har ila yau in ya kuluna takalla Allah walada kauli ne sannan kuma kalma ce haka nan inda Allah ya ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون كذا dukkan wannan maganganun gaba daya Allah ya kirawo su kalma ta'alau ku zo ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum ku zo zuwa ga wata kalma mai daidaita tsakaninmu da ku wacce take daidai mu da ku mu faɗe ta Allah na abu da illallah kaga kalma ɗaya wala nushrika bihi shay'a kalma haka har zuwa ƙarshe Allah ya kira wannan cikakkiyar maganar gaba ɗaya cikakkiyar abin da za su yarjejeniya a kansa Allah ya kirawo shi kalma haka nan Allah yana cewa qul ya ahlul kitabi ta'ala wa qawlihi ta'ala wa qawluhu ta'ala da fadarsa wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatul lahi hiya al-ulya kalimatul ladina kafaru shine kalmar ta karyata annabi magana da suke ta karyata annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya sanya wannan kafircin nasu ya zama a ƙasa kalmar Allah hiya al-ulya kalmar shahada kalmar cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa amsalu zalika da ire-iren wannan da yana nan duk inda ka kalma a cikin alqur'ani tana nufin al-kalamu san al-kalamu al-mufid al-jumlatu al-mufida duk inda kalma ta zo a cikin alqur'ani abinda take nufi kenan hatta idza jaa ahaduhum al-maut قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون kaga Allah madaukakin sarki sai ya kirawo maganar da yake yi na cewa a mai da ni ya ubangiji a mayar da ni duniya sai Allah ya kira wannan da kalma yace kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa la yujadu lafzul kalam fi lughati al-arab illa bi hadha al-ma'na kamar da ce wala yuzadu lafzul kalima ba kalam ba zaman magana kalam yake ba yana magana kalima ne wala yuzadu lafzul kalimati fi lughati al-arab illa bi hadha al-ma'na idan larabawa suka ce al-kalima a harshen su duk inda kaga kalima tana nufin wannan ma'ana ce qultu kalima mutum ya tashi yayi jawabi na minti goma na minti sha biyar sai ya ce qultu kalima na ya faɗi wata kalima an gane ko والنحاة أما تبع لمن نهو تكما أيارنس اصطلحوا على أن يسموا الاسم وحده والفعل والحرف كلمة أيارن ما لمن نهو sun haɗu sun yi yarjejeniya a junansu su kirawo suna shi kadai kalima su kirawo fi'ili shi kadai kalima su kirawo harafi kalima an gane ko lafzun الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد haka suke cewa menene kalima ce lafzin mawdu li ma'nan mufrad fa in kana مقترنا إن كان غير مقترن بزمن فهو اسم وإن كان مقترنا بزمن فهو فعل وإن كان لا يدل على معنى في نفسه إلا مع غيره فهو حرف فلا تسوء قلت محمد محمد جلس على الكرسي محمد wannan kalma ce ala kalma ce alkursiyu kalma ce an gane ku ko ko kataba muhammad fil karrata kataba kalma ce muhammad kalma ce fi kalma ce alkarrata kalma ce an gane ku yana a yaran su kenan in suka ce kalma suna nufin kowane gundarin lafazi shi kadai ba tare da an hada shi da uwansu ba shi ake kira alkalima a gurin su ثم يقول بعضهم تكن ساشن سما يكن شيء وقد يراد بالكلمة الكلام كذا قد أنا كما تتقليني شيء wani lokaci akan yi amfani da kalima ana nufin alkalam cikakkiyar magana kaga sun aka samu babu ma lokacin da ake amfani da kalima da ma'anar da su suka faɗa duk ma san da ake amfani da kalima din alkalam din ake nufi an gane ko amma sai suka nuna can kamar wannan shine kadan alhalin babu ba ba shi din ba كلامنا لفظ مفيد كالسقم واسم وفعل ثم حرف للكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم وكلمة أي وكلمة بها كلام قد يعم شيني أنا آه ابن تيمية إشارة بها بريش وقال بعضهم ثم يقول بعضهم وقد يراد بالكلمة الكلام فيظن من اعتاد هذا وان يتابع ده وان سيئ ثمانا ان هذا هو لغة العرب وان شيء هرش العرباوة هذا شيء أقوم عنك بني أن ذلك saboda haka su wannan istilahi ne na malaman nahu suka samar da al-kalam wal kalim wal kalima al-kalima lafzun ne mawdu'un bi ma'na mufrad الكلام لفظ موضوع لمعنى يحسن السكوت عليه هنا الكلام الكلم ما تركب من ثلاثة ثلاث كلم سواء أفاد أو لم يفد ثلاث كلمة سواء أفاد أو لم يفد إن سكتي الكلمة سنة نفي اللفظي وإن دارنسا قداتا إن سكتي الكلام سنة نفي الجملة تكتيا لي معناه وإن كفتا كي شو ذا فيتشيكا إن سكتي الكلم suna nufin dukkan zancen da aka gina shi da kalmomi guda uku sawa'un ya bada ma'ana ko bai bada ma'ana ba idan ka ce in kama zaidun in zaidu ya tashi tsaye kaga ma'ana ba ta cika ba in ya tashi tsaye sai ne babu jawabin shar amma an samu kalmomi guda uku in kama zaidu an samu kalmomi guda uku saboda an samu alkalimu amma ba a samu alkalamu ba to su wannan istilahi ne nasu ka fahimce shi amma a cikin da'irar ilimin nahawu kaka fita da shi kuma sauran sauran fannoni sai ka samu rudu sai ka samu rikicewa an gane ko wa kadhalika lafz zawil arham haka nan lafazin zawil arham kalma zawil arham wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah ulul arham ulul arham ko zawil arham a harshen alkitab wa sunna kamar yadda ibnu taymiya yake cewa bil kitab wa sunna yuradu bihi al aqarib min jihati al abawayn ana nufin dangin uwa ko dangin uba a harshen larabci ta sanda aka ce ulul arham ko zawul arham ana nufin dangin uwa ko dangin uba to dangi na kusa da bangaren uba ko bangaren uwa da yadda kullu fihim al-aqaba a cikin su masu cin gado ta hanyar ta'asibi za su shiga wa zawul wa zawul furud da masu cin gado ta hanyar furud abinda aka kasa aka ba su ta'asibi kuma abinda ya ragowa rawawa shi to duka waɗannan za su shiga ciki amma a gurin malaman fara'id ko malaman fiqh umuran in suka ce zaul arham suna nufin dangi na wajen uwa wanda kuma la yarisuna bitta'fif laisu la yarisuna bitta'fif wala bil fard ba sa gado ta wannan bangaren ba sa gado ta wannan bangaren dangin da suke da bangaren uwa wanda ba sa gado la bitta'fif wala bil fard ce wa in shamala wa in shamila zalika man la yarisu bi fard wala ta'fif ko da kuwa kalmar zawul arham a shi harshen luga ko harshen alkur'ani ya kunshi waɗanda ba za su yi gadon ba ba za su yi gado ba ta hanyar furuz ba za su yi gado ba ta hanyar tasibi amma a gurin fuka hawo an ce zawul arhaq humul ladina la yarsuna la bi kardin wala tasib an gane ko to kaga so fuqaha sai suka takura ma'anar sai suka takure ma'anar zawul arham amma a kitabu wa sunna in ta zo tana nufin waɗannan tana nufin kuma waɗancan ثم صار ذلك في اصطلاح الفقهاء اسما لهؤلاء دون غيرهم amma a harshen malaman fiqh sai suke nufin zaul arham sai suke nufin waɗanda la yarisuna bi fardin fala ta'ti ba su da gado ta hanyar abinda aka yanka raban su aka ce ga raban su kuma ba su da gado ta hanyar ta'tibi fa yadhunnu man la ya'rifu illa zalika sai wanda yake bai san wata ma'ana ba sai wannan ma'anar da ya karanta a littafin fiqh anna hadha huwa al-murad bi hadha al-lafz wannan lafazin shi ake nufi da shi fi kalamin Allah wa rasulihi a cikin maganar Allah da manzansa wannan ma'anar ita ake nufi da wannan lafazin a cikin maganar Allah da manzansa wa kalamin sahabati da maganar sahabbai wala yana da irin hadha katira ila ila wadannan suna nan da yawa shi yasa yana da kyau kowace kalma ka san asalinta a larabci ta yi shari'a ta zo ta kara mata wasu ma'anoni abin da aka sani shine duk kalmomi da suka zo wanda shari'a ta ba su ma'anoni za ka samu sun kunshi ma'anonin su na asali na lugha sannan aka kuma dora musu wasu ma'anoni da shari'a ta zo da su kamar kalmar sala as-sala bil asl tana nufin addu'a tana nufin addu'a wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum ai kai musu addu'a addu'ar ka nutsuwa ce gare su an gane ko da musulunci ya zo kalmar sala sai aka kirawo wannan ayyuka da muke yi af'al maqsusa bi hayatin maqsusa fi awqatin maqsusa shi ne abin da muke yi na sallah a wasu lokuta da wasu sifofi waɗanda aka keɓance kaga cikin sifofin da aka keɓance akwai addu'a sallah ta kunshi addu'a za ka yi addu'a sujjada za ka yi addu'a tayya gashi nan dai kaga ma'anar lugatin ta shiga cikin ma'anar istilahi na shari'a an gane ko haka da azzaka tana nufin annaba tana nufin at-tazkiya ko at-tahara خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن ثلاثة سكن لهم قال كلمة الزكاة تاكل شمع نر أرككي وتاكل شمع نر حقك wannan dukiya to haka nan kalmar zaka da shari'a ta zo da ita kudin da ake karba a wasu lokuta dan akai akai ake karba daga masu wadata dan abawa waɗanda suke talakawa ko wanda suka cancanci su zakka aka kira wannan abin da sunan zakka kaga ya kunshi ma'anar tarbiya din domin duk mutumin da yake fidda zakkar dukiyarsa Allah zai haɓaka dukiyar sannan kuma ta kunshi ma'anar tsahara din domin duk mutumin da yake fidda zakka yana tsarkake yana tsarkake dukiyarsa ne an gane ko to haka zaka samu duk a istilahatul shar yanzu kamar alhajj ana nufin ziyarar ɗakin Allah alhajj tana nufin aluga alfas ka nufi wani guri kaga duk sanda ka tashi zaka je ɗakin Ka'aba ka nufi wannan gurin ne ta kalmar hajji ta kunshi ma'anarta ta ainihin alluga to haka nan duka a kalmomi da shari'a ta zo da su tana fada da ma'anar su ne amma ba a cire ma'anar asalin luga din ta gaba daya an gane ko to amma a cikin sauran ilmin muka ana iya ɗaukar kalmar gaba ɗaya a ba ta sabuwar ma'ana wacce ba kusa kusa da ita ce ma'anar ta ko a takaita ma'anar a takure ta bayan da tana da faɗi kamar da muka gani a zaul arham ko kuma kalmar alqadim kalmar alqadim tana da faɗi amma sai aka takure ta cikin wata takaitacciyar ma'ana ko kuma ainihin kalmar zaul arham tana da faɗaɗɗiyar ma'ana amma sai aka takure ta a cikin wata ma'ana takaitacciya ko kuma ma gaba ɗaya kalmar a ba ta wata ma'ana ma ta zuwa wata ba ita ce ma'anarta ba kamar misali kalmar qada eh ada'ul ibadatu fi ghairi waqtiha kaga wannan ba ta cikin ma'anar ta ba kaza kalmar kaza a yau tana nufin al-itmam ka tuka shi abu ka zama abu ka kai karshen sa shi da ake kira al-qada qada kaza ay atammahu قضى كذا أي أتمه فلما قضى موسى الأجل فسار بأهله آنس من جانب السور نارا قضى أي أتم الأجل وإذا قضيت الصلاة أي إذا أتمت الصلاة وإذا قضيتم مناسككم أي إذا أتممتم مناسككم فهذا هذا كلمة قضاء قضاء فلا زيادة لما أنا الإتمام فهذا لفظ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا لما أنا السدايا أتموا دين شيني فاقضوا دين فما سوى kusanto da ilimin fiqh sai aka bambance ada'i da qada'i sai aka kirawo yin ibada a lokacinta kafin lokacin ta fita sai aka kira wannan da suna ada'i sai kuma aka kirawo yin ibada bayan wucewar lokacinta qada'i wannan ma'anar da aka bawa kalmar qada ba ita ce asalin ma'anarta da take zuwa alqur'ani ko sunna ba an dai faɗi wannan ne dan a bambance maka idan ana ana magana a cikin littattafan fiqh kaji an ce ada ka san abin da ake nufi kaji an ce kaza ka san abin da ake nufi dan kawai a kusanto maka da wannan ilimin ne shi kadai ba wai ana nufin duk inda ka ga kalmar kuma ka yi ta'amuli da ita da wannan ma'anar ba in ka ka yi kuskure an gane ku yasa dukkan wasu masu ilimi duk wani fanni na ilimi kafin ka shiga gonar wannan fanni din kafin ka shiga wannan fagen to ka fara sanin masalahat din fagen yaya yaran masu wannan fannin yake in sun ce kaza ne suke nufi da shi in sun ce kaza ne suke nufi da shi idan baka san yaran ba to zaka yi ta kwama tala kana ta shirme yanzu wanda zai zo na karanta littafin ainihin littafin hadisi sai zai zata hada hadisin mursal mursal da ta wani hadisin hadisi ne da aka aiko shi aka aike shi nan mursal sai abin da sani ana cewa au nabiyyu mursal to nabiyyu mursal hadisin mursal to kenan kaga hadisin da aka aiko sai shiga bayani wata kila an aiko annabi ne da wannan hadisi wanda kuma gaba daya abin da ake nufi ba wannan hadisi ana tantabar annabi ya faɗe shi ko bai faɗe shi ba amma shi kaga ya tafi ma ana cewa an aiko shi da wannan hadisi kalmar kalmar mursal anan ta yi wani guri da shi ta ba da shi don kalmar suka ce kalmar mursal suna nufin hadisin da wato tabi'i ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya ambaci wasiƙa tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wasallam tabi'i bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zauna da shi ba don haka bai ji komai daga wajensa ba hilas abin da zai jingina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi ne ta hannun wasu ta yiwu ta hannun abokansa tabi'ai ya ji su kuma suka ji daga wasu har a kai zankar sahabi har a kai ka annabi sallallahu alaihi wasallam to amma da ya tashi ba da labarin sai ya kade wannan wasu da sai bai zo da ita ba sai kawai jingila annabi kai tsaye to shine malamin su cewa mursal mursal kalmatu kalmar arsala a larabci tana nufin takan zo da ma'anar al-irsal al-irsal diddul diddul taqid abinda ka saki ana cewa arsalahu ka saki shi arsala kalbahu ya saki taransa an fahimta duk abinda ka sake shi baka rike shi ba baka daure shi baka dabe shi ba ana amfani da kalmar arsala to kamar kenan shi wannan mai ruwayar maimakon ya kawo sunan wata wasiɗa wanda yake kamar da bai bai ce ga hadisin naka sai kawai ya saki hadisin zuwa annabi sallallahu alaihi kai tsaye ta kalmar arsala ta ta dauko ba annabi ta asali ko kuma arsala suna cewa abin nan arsala idza asra idan mutum yayi sauri ce arsala yayi gaggawa an gane ko tinaqatul mirsal wato taguwa mai sauri kamar rawun maimakon ya tsaya yana kididdiga wasu dadin sai ga zai bata lokaci sai gaggawa kawai ya ma ajiye wasu dadin kawai sai ya jingira wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ka kalmar ma'anar da lugha ta fito an gane ko to daga nan suke kira abin a wannan hadisi da nau'in al-mursal an gane ko ba wanda bai sani ba sai da shi a wani abu ake nufi ba wanda yake mai kara karfafa hadisin cewa lalle daga Allah yake sai ya fassara tare da cewa anan ana ba tantama annabi ya faɗa din ko bai faɗa ba to shi yasa karanta kowane fanni za ka karanta to zama kana da ido akan mustalahatin sa yana kai kan kwamacala iri iri idan ka dauko yan littattafai da ake fassarawa zuwa harshen Hausa za ka ga ana ta fassara abubuwa ba daidai ba hadisi yayi wani guri ko ma'ana ta wani guri shi kuma ya fassara ta da wani abu daban kuma ka ga wasu dauka wannan shi ne guzurin su da za su zo su karanta su je su karanta wanda zai karanta da littafi sai ya samu na Hausa Allah da sai ne da na Hausa a gida haka in ya dauka ya karanta shi kansa na mai na hausa ba da yadda yake kwarar sama ce take dukan ta kasa sai raka ya shi ta ya fada kwata kai ma tura ka sai ka zo ka zo kana ga mutane abin da ba daidai ba to shi ilimi ba a yi masa irin wannan hawan kawar fa asul bi yusamin abwadiha in kana so kai ilimi ka zo ta inda malamai suke karanta ilimi ba kawai kai masa hawan kawara ba kai masa diran leki ka dulo ta sama ta katanga ka ce kuma za ka yi abin kirki to galibi akwai ci da zuci da yake faruwa a cikin talabatul ilm kuma ko a yi hakuri a fahimci abin mutum yana gaggawa shi ma yau a ce ya bude majalisi yana karantarwa za ka zai bata lokaci a ce sai an karance riyadu salihin ko bulugul maram ko umdatul ahkam da shi a'a shi yana ganin mai zai hana tunda dai an samu an dan fassara ya je ya zo wannan shi ma ya kokarta za ka samu wanda za su yi wa wannan abin nan wanda za su yi za su yi alqur'ani irin wannan za su kasa yi wa hadisan manzo Allah irin wannan kaga a tashi kansa alqur'ani da dama za ka samu eh ka sai kana sauraron tafsiri kuma ka san abin da kake yi za ka cewa ana yi wa ainihin ayoyin alqur'ani da dama karanci a ga ana tafaɗa wata fassara kwata kwata babu wani malamin tafsiri a duniya da ya tafaɗa ta tun kafuwar ilimin tafsiri har zuwa yau ba wani malamin tafsiri tacce kwararre da ya taɓa wannan fassara amma sai ka ji wani ya kwashi aya ya yi ba zama ya yi wani guri da ita kuma ya tsaya ta sharhi yana bayani yana ƙarin bayani dan jama'a dai su ƙara fahimtar abin da ake nufi to shine ibnu taymiya da yake cewa yana da kyau a bambance da al-mustalahatul haditha da kuma yaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya amfani da shi a alqur'ani ya sauka da shi sa'irul arab takallamat bihi to zai koma kan mawdu'in sa wa lafzu tawassul wal istishfa
ولفظ التوسل والاستشفاء ونهيه ما دخل فيها من تغير لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أوجب غلط من غلط عليهم من دي في دينهم ولغتهم والعلم يحتاج إلى نقل مصدق ونظر محقق والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله فهذا ما يتعلق بهذه بهذه الحكاية
فبعد ما يوانا شاتلي تلي دمو sai kuma ya dawo da mu inda ya kamata abin da yake magana a kanta duk ba wancan shatale tale sai zai dinkule ma magana da yace wa lafzu tawassul lafazin tawassuli da lafazin istishfa wa na'uhu wa na'uhu wa na'uhu ma da makamantansu da kala fiha min tabayyun lugatir rasul wa ashabihi ما أوجب غلط ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم wato. irin abin da yake na canza harshen manzon Allah da harshen sabansa ya shiga cikin irin waɗannan kalmomi abin da ya wajarta ko ya samar da kuskuren wanda ya musu kuskure a cikin addinin su da harshen wato abin da ya jawo wasu suka yi suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuskure wajen fassara maganganunsa ko suka yi sahabbai kuskure wajen fassara maganganunsa ko wajen ainihin bayanin addinin su da aqidarsu yake wal ilmu ilimi gaba daya ko ba wani ilimi yahtaju ila naslin musaddaq wa nazarin muhaqqaq wannan ka'ida ce ka rike ta al ilmu yahtaju ila naqlin musaddaq wa nazarin muhaqqaq ilimi ko wani irin ilimi ne yana buƙatar riwaya ta gaskiya idan riwaya ce idan hikaya ce an jingina ma wani wani labari ne annabi aka jingina wa sahabinsa aka jingina wa wani babban tabi'i aka jingina wa wani babban liman aka jingina wa maganar kamar imamu malik a cikin wannan kissa to yahtaju ila naqlin wa saddaq yana buƙatar ka tabbatar da cewa manzo Allah ya faɗi magana ko ya aikata abu ko an yi abun a gaban shi ya tabbatar ko sahabinsa ya faɗi magana ko ya aikata abin ko tabi'in ko wani liman da aka jingina wa wannan magana ka tabbata ta hanyar bin wato kalkalar wannan wannan labarin ka tabbata cewa ya ya faɗa shi ne wannan nazarin muhakkam shi ne suke cewa in kunta naqilan fasiha wa in kunta mustadillan in kunta naqilan fasiha wa in kunta eh qailan tabdalil in kunta naqilan fasiha wa in kunta qailan tabdalil idan kana so ka kawo maganar wani ne fasiha to ka tabbatar maganar da ka kawo ta inganta in kuma a kai kake faɗar maganar yanzu to ana buƙatar kuma ka kawo dalilin ka ana buƙatar ka kawo dalilin da yake da yasa ka faɗi maganar in kuma maganar wani ce kake kawowa to ana buƙatar ka kawo abin da yake nuna tabbas ya faɗi magana to anan ne gida ke saka ka shine wa nazarin muhaqqaq nazarin muhaqqaq min jihati dilalatil kalam in ka ɗauko maganar ya tabbata annabi ya faɗi magana to shin maganar tana tabbatar da abin da kake faɗa tana zama dalili akan abin da kake da'awa ko ba za ta zama dalili ba wato an nazari wanda yake na kalai ne cewa nabi daki daki a fahimci ma'ana ba kawai na kalto magana da tabbatar da ita shi zai sa kuma ta zama dalili ba ta yiwu ka na kalto ta kuma ta tabbata haka haka magana take magana ya faɗe ta to sai dai kuma ba za ta zama dalili akan abin da kake da'awa ba an gane ko sai haka waɗannan abubuwa guda biyu ana buƙatar su a kowane ilimi duk sanda za ka yi hujja abin da za ka yi hujja da shi ka tabbata ya cika sharaɗan da suke nuna abin ya inganta na biyu kuma ka tabbata abin yana zama hujja akan abin da kake faɗa sau nawa za ka ji ɗan bida ya kwaso wata aya yana hujja da ita akan wani shirmensa aya ba ta da alaka da abin da yake abin an gane ko kaga ayar ba a bincike akan aya ta inganta ko ta inganta a alqur'ani take eh qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un qul bi fadlillahi ka ga muku da falala Allah da rahmatsa fa bi dhalika falyafrahu da wannan sai su yi farin ciki su nuna farin ciki huwa khayrun mimma yajma'un shi ba alkhairi da abin da suke tarawa sai ce hujja ga maulidi kenan kaga ba ka shida akan ayar akwai ta amma kuma hujja maulidi ce wanda ayar tana nufin ai maulidi haka shi ya kama hujja ita akan ai maulidi to a wannan idan tana nufin ai maulidi ya kamata a ce annabi shi ya fara aiki da ita in kuma ka ce a annabi ai shi ne mai maulidin ba ta yawa kansa ba to sahabbai fa ya kamata sahabbai su su yi aiki da ita sai dai idan mutum zai yi da'awar cewa sahabbai ba su fahimce ta ba ba su fahimci ma'anar ba sai bayan shekaru aru aru sannan kuma shi da wannan maulidin da yan shi'a suka fahimci ma'anar ko suka fara maulidin a duniya suka fahimci ma'anar suka fara aiki da aya amma ta habbai tar al-qurun al-thalathatu mufaddala duk ba su fahimci ayar ba ko kuma sun fahimce ta suka yi ne suka yi shakulatin bangaratu shakulatin bangaro da ita suka ki aiki da ita tare da cewa sun san tana nufin ai maulidi kaga wannan kuma suka ce take tuhumar su take ko saura kaga ashe tabbatar abu ta fuskar nakali ba shi yake nuna tabbatar ta fuskar hujja ba ta kai tabbatar da ita fuskar nakali annabi ya faɗi magana amma kuma ba za ta zama hujja a cikin abin da kake da'awa ba shine naqlin musaddaq a tabbatar da maganar cewa haka take wa nazarin muhaqqaq sannan kuma nazarin abin da take nunawa ya tabbata cewa haka ne an gane ko wal manqulu an salafi abinda da ake na kalsowa daga magabata sahabbai da tabi'ai wal ulama da sauran malamai yahtaju ila ma'rifatin bis ma'rifatin bi thubuti lafzihi yana buƙatar a samu ilimi na cewa wannan abin ya tabbata lafazin ya tabbata wa ma'rifati dalalatihi a kuma samu tabbacin cewa wannan abin da aka nakalto yana nuna wannan ma'anar kaga duk anan yana yana yin taliki ne akan wancan kissa da aka jingina Imam Malik Ibn Taymiyyah ya fara bi ta kan isnadin ta Muhammad ibn Humayd al-Razi shi yace Malik ya fada Muhammad ibn Humayd al-Razi na farko makaryaci ne malamai sun soke ramirin ta na biyu kuma baina huwa baina Malik mafawid da zai taba yiwa ya ji wannan kissa daga Malik ba akwai inqibai tsakaninsa da Malik kaga ta fuskar na kaliba ta tabbata ba sannan ibnu taymiya ya ta fuskar lafazin ta ko yayi ta ainihin bin lafazin gaba gaba yana ta bayanin sa ko ina yace to kaga nan yana nufin cewa wanda ya kawo maganar ma wawa ne bai tanka ba bai tanka ba bai tanka ba haka yi kai mana har zuwa yanzu da yake mana jemage na karshe cewa to dukkan abin da za a jingina wa malamai talak ko malamai to a tabbata wannan abin ya tabbata da gare su sannan kuma ma'anar da shi abin ya kunsa tana zama dalili a wannan gurin kama ya tafi ila zalikal manquri ala Allah wa rasuli kamar yadda abin da duk aka jingina wa Allah ko aka jingina manzon Allah yana bukatar haka fa hada ma yata'allaqu bi hadhihi hikaya to wannan shine karshen abin da yake da alaka da wannan hikaya din to ya gama maganar hikaya kuma ko to sai mu ji kuma ila yau da muka
ونصوص الكتاب والسنة الإيمان به وطاعته وهذا التوسل به فرض على كل أحد وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما يسأله الناس يوم يسأله الناس يوم القيامة أن يشفع لهم وكما أن الصحابة يتو وكما أن الصح وكما كان الصحابة يتوسلون بشفاعته في, الاستش في الاستسقاء وغيره مثل توسل الأعمى بدعائه حتى رد الله عليه بصره بدعائه وشفاعته فهذا نوع ثالث هو من باب قبول الله دعاءه وشفاعته لكرامته عليه فمن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا له فهو بخلاف من لم يدع من لم يدع له ولم يشفع له ولم يشفع له ولكن بعض الناس ظن أن التوسل أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة بل وفي الصالحين وفي من يظن فيهم الصلاة وإن لم يكن صالحا في نفس الأمر وليس في الحديث المرفوع وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دوابين المسلمين التي يعتمد عليها في يعتمد عليها في الأحاديث لا في الصحيحين ولا كتب ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلق يختلقها الكذابون بخلاف ما قد يغلق نعم من قد يغلط في الحديث ولا يتعمد الكذب فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في سنن ومسند الإمام أحمد ونحوه بخلاف من يتعمد من يتعمد الكذب فإن أحمد لم يروي في مسنده عن أحد عن أحد من هؤلاء ولهذا تنازع تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي هل في المسند حديث موضوع فأنكر الحافظ أبو العلاء أن أن يكون في المسند حديث موضوع وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أن قد علم أنها باطلة ولا منا ولا منافاة بين القولين فإن الموضوع في الاصطلاح أبي الفرج هو الذي قام دليل على أنه باطل وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه ولهذا روي في روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة في هذا النوع وقد نازعه طائفة من العلماء في كثير مما ذكره وقالوا إنه ليس مما يقوم دليل على أنه باطل بل بينوا ثبوت بعض ذلك لكن الغالب على ما ذكره في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء وأما الحافظ أبو العلا وأمثاله فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب والكذب كان قليلا في السلف
to an shiga wani abin daban kuma mala yace wa nususul kitabi was sunnati mutazahiratun wato nassi nassuka na alqur'ani da sunna mutazahiratun suna goya wa juna baya bi anna allah amarna an nusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallama da cewa allah ya umarce mu mu yi wa annabi salati wa nusallimu alaihi bi masa sallama fi kulli makanin a duk inda muke bi masa salati da sallama wannan nasussuka na alqur'ani da sunna suna nan barkatai da dama sun zo akan haka fa hadha min mattafaqa alaihi almuslimuna wannan abu ne da dukkan musulmi sun yi ittifaki akan sa babu wanda yake ja akan wannan wa kadhalika raghabana wa haddana fil hadith sahih ala an nas'ala Allah lahu alwasila haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu ya kwadaitar da mu cikin hadisi sahihi a bisa cewa mu roƙa mata wasila wal fadila da daraja da matsayi wa an yab'athahu maqaman mahmud allazi wa'adahu kuma Allah ya tashe shi a wannan matsayin da kowa zai gode mishi wanda ya masa alkawarin sa annabi ya umarce mu da wannan kamar yadda ya gabata fa hadhihi al wasila allati شرع لنا أن نسألها الله تعالى كما شرع لنا أن نصلي عليه ونسلم عليه هي حق له wannan wasila din da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mana mu roki Allah ta'ala mu roƙe ta wajen Allah ta'ala kamar yadda ya shar'anta mana mu yi masa salati mu yi masa sallama wannan wasila din hiya haqqul lahu haƙƙin sa ce kama anna salata alaihi wassalamu haqqul lahu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda salatin da sallamar duk haƙƙin sa ne wal wasilatu allati amarana Allah an nabtaghiha ilaihi ita kuma wasila wacce Allah ya umarce mu mu nema zuwa gare shi ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasila to ita kuma wannan wasila waccan wasila da ta zo cikin hadisi da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yace summa salu liyal sallallahu alaihi wasila wannan haƙƙin sa ne muke roka masa a wajen Allah ita kuma alwasila da ta zo a cikin suratul maida a waccan aya ita kuma hiya taqarrubu ila Allah bi ta'atihi shine mu kusanci Allah da da'arsa ita ce waccan wasila ita kuma ta biyu wa hadha yadkhulu fihi kullu ma amara Allah bi wa rasuluhu wannan duk abin da Allah ya umarni da shi ya umarce mu da shi manzon sa ya umarce mu da shi ya shiga karkashin wannan wasila ta cikin suratul maida an gane ko duk wani aikin da'a ya shiga karkashin wannan aya wabtagu ilayhi wasila da Allah ya ce ku nemi wasila tsani zuwa ga Allah dukkan wani aikin da'a da zamu yi ya shiga karkashin neman tsani zuwa ga Allah ta'ala an gane ko wa hadhihi alwasila ita kuma wannan wasila din dai da muke ake magana ta suratul maida la tariqa lana ilaiha illa bi ittiba'i nabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da wata hanya kuma da za mu samu kai gare ta sai ta hanyar bin annabi sallallahu alaihi wasallam bil imani bihi wa ta'ati ta hanyar yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yi masa da'a to da aka ce mu ne mu kusanci Allah mu nemi wasila tsani da zai kusanta mu ga Allah to babu abin da zai saban mana da wannan tsanin sai imanin da zamu yi da manzo sallallahu alaihi wasallama da yi masa biyayya an gane ko ba abin da zamu yi mu samu wannan tsarin da zai kusanta mu daga Allah sai wannan din idan muka ce za mu bi wasu abubuwa da muka kirkira mu bid'o'in mu wannan ba su kusantar da kai ga Allah ba wa hadha tawassul bihi fardun ala kulli ahad wannan tawassulin da annabi sallallahu alaihi wasallama tawassuli da annabi ma'ana tawassuli da ta hanyar yi masa biyayya ta hanyar imani da shi farilla ne akan kowa kowa wajibi ne yayi tawassuli da annabi ta hanyar yi masa biyayya wajibi ne akan sa yayi tawassuli da annabi ta hanyar yi masa da'a an gane ko ta hanyar imani da shi wa amma tawassulu bi du'aihi amma tawassuli da ake yi ta hanyar a nemi annabi sallallahu alaihi wasallam yau yayi addu'a tun ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa addu'a wa shafa'ati ko ya nemi cetonsa kama yas'aluhu an-nasu yawm al-qiyamati an yashfa'a lahu kai da mutane ranar gobe kiyama za su nemi yayi musu ceto wa kama kana sahabatu yatawassaluna bi shafa'ati fi istisqa'i wa ghayrihi kuma kamar yadda sahabbai suke neman tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen yayi musu addu'a Allah ya ba su ruwa wa gairihi da wani wannan mislu tawassul al-a'ma bi du'aihi kamar yadda makahon nan yazo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rasulullahi ka roƙa min Allah ya bada gani annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a ce je yayi sallah ya roki Allah da wannan addu'a din a hadisin Usman ibn Hunayf wanda zamu zo nan gaba wataƙila za a sake karanta shi mun wuce shi a baya ko to kaga wannan tawassuli ne da shi yayi da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta raddallahu alaihi basarahu har Allah ya dawo masa da ganin sa bi du'aihi wa shafa'atihi ta hanyar Annabi yayi masa addu'a ta hanyar Annabi ya nema masa ceto gurin Allah fa hadha naw'un salithun kaga wannan nau'i na farko wasila da zamu nema Annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i na biyu wasila da za mu samu zuwa ga Allah ta hanyar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya da imani da shi wasila ta uku kuma ita ce zuwa a nemi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a nemi cetonsa an gane ko to wannan nau'i na uku din huwa min babi qabulillahi du'a'ahu wa shafa'atahu yana daga cikin karbar addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake yi da karban shafa'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake yi li karamati alai saboda matsayin da annabi yake da shi a gurin Allah faman shafa'a lahu rasulu wanda duk annabi ya nema masa ceto wada alahu yayi masa addu'a fa huwa bi khilafi man lam yad'u lahu wa lam yashfa' lahu wannan ya saba ma wanda annabi bai yi wa addu'ar ba kawai kana zaune ka ce dan annabi yi mun kaza a nan baka samu addu'ar ba ba daidai kake da wanda ya je gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi yi mun addu'a akan kaza akan kaza ba ko ya je ya rasu a yi min ceto akan kaza akan kaza kaga anan ya yi masa addu'ar ko kuma ya nema masa citan ولكن بعض الناس ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به أما سي wasu suka yi zaton tawassulin sahabbai da suke yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine suna yin rantsuwa da shi su yi rantsuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma su roki Allah da sunansa ya Allah dan annabi kai mana kaza sai wasu suka zanci wannan haka sahabbai suke yi kaga da haka suke yi makaho ba zai taso yana makaho ba har ya zo majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna gidansa yayi wannan amma ba a ce ya zauna ba ce aka ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna maka cewa addu'ar ta suke nema balaraban kauyen nan da ya fari ya ya yawaita dabbobi suna ta mutuwa a shuke-shuken su na bushewa kaga tasowa ya zo ga samu annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci yace ayi addu'a da a ce irin wannan tawassulin ne na kira sunansa yana da gida ma sai yana kauyen sai yayi ba sai ya zo har Madina ba ba sai ya shigo har masallaci ana hudu ba haka nan lokacin da ruwan yayi ta sauka kuma ya fara ta'adi da a ce da sunan za a yi to da shikenan ba sai an zo masallaci an samu annabi yana hudu ba an kara gaya masa sai a yi daga gida shikenan komai ya samu zanzan yadda ake so amma ba haka aka yi ba zuwa suka yi har gaba manzo suka ce ya rasulullahi adu Allah alim roƙa mana Allah an gane ko da a ce da sunan ake yi bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Umar ba zai koma yana yi da Abbas ba da ba addu'a ce yake nema a gurinsa ba sai suna ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su ko baya tare da su za su yi kiran sunan shi kamar yadda har alkiyama tashi ake kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa salati wannan duk yana nuna maka da addu'ar sa suke yi da kuma shafa'ar sa suke yi shi yasa ibnu taymiya ya ce wanda annabi ya masa addu'a ya nema masa shafa'a ba zai zama ɗaya da wanda annabi bai masa addu'ar ba bai nema masa- bai nema masa shafa'ar ba yace fa zanna hadha mashru'an mutlaqan sai suka zaci wannan tawassuli ta hanyar rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko tawassuli ta hanyar kiran sunansa shine abinda aka shar'anta gaba daya li kulli ahadin ga kowa da kowa fi hayatihi a rayuwar manzo Allah wa mamatihi da da mutuwarsa a bisa zato suka yi tsammanin haka wa zannu anna hadha mashru'un fi haqqil anbiya wal mala'ika ba ma nan suka tsaya ba sun yi tsammanin wannan shine abin da aka shar'anta game da haƙƙin annaba da mala'iku bal wasu salihin kai har ma ga salihai saboda haka za a iya kirawo sunayen annabi a sunan wani annabi a yi tawassuli da zatin sa ko sunan mala'ika a yi tawassuli da zatin sa ko sunan wani salihi a yi tawassuli da zatin sa wa fi man yuzannu fihi musalah da ma wanda ake zaton a mutumin kirki ne wa in lam yakun salihan fi nafsi al-amri ko da kuwa a hakikanin al'amari ba mutumin kirkin bane kamar yadda yake faruwa a yanzu ce to wannan duk tsammani ne da, ka- da, gur- da, da samun wato matsala a wajen fahimta da sun fahimci abin da ake nufi da tawassuli din da duk ba za su kawo wannan gurgun fahimtar ba walaysa fil ahadith al marfu'ati mala yace babu a cikin dukkan hadisan da aka jingina annabi sallallahu alaihi wasallama fi zalika akan wannan matsala akan wannan tawassuli da zati din gaba ɗaya hadisan da aka jingina annabi babu a cikin su hadisun fi shay'in min dawayin islam babu hadisi ko da ɗaya a cikin dukkanin littattafai na musulmi na musulmi allati yu'tamadu alaiha fil ahadith littattafan da ake dogaro akan su cikin hadisai yace littattafan musulmi waya ya zo a kwaso su ruba ruba littattafai ci to gashi a littafi kace gashi na samu littafi sai ibnu taymiya ya dogaciya ce allat- allati yu'tamadu alaiha fil ahadith littattafan da ake dogaro akan su ba littattafai wanda suke kwashe-kwashe ba la fi sahihaini wala kutubi sunani walal masalili ya ma baka samfurin irin littafan da yake magana a kansu ba za ka samu wanda a cikin sahihai ne ba bukhari ko muslim ba za ka samu wanda a cikin littafan almasalid ba littafan almasalid kamar irin su musnad imam ahmad musnad ibn eh, musnad abi ya'la eh, musnad abi daud at-tayalisi musnad abi ya'la al-musili musnad ishaq ibn ibn rahuya ga sunan dai masalid ba iyaka ba za ka samu a cikin walal masalid al-mu'tamada wato littattafan masanid waɗanda suke aba- ababen dogaro ka musnad imam ahmad wa gairihi kamar littafin musnad na imam ahmad da waninsa wa inna ma yujadu fil kutub allati urifa anna fiha kathiran min al ahadith al mawdu'at al makdhuba irin wannan hadisan na tawassulin ƙarya ba na gaskiya ba ana samun su ne a cikin littattafan da aka riga aka san cewa masu littattafan suna kawo hadisai da dama waɗanda suke kirkirarru na ƙarya allati yakhtaliqu hal kazzabuna hadisan da makaryata suke kirkira a cikin irin wannan littafan ne ake samun irin waɗannan rubaruban hadisan amma ba littattafan da musulmi suke dogaro a kansu ba bi khilafi man qad yaghliqu fil hadisi wa la yata'ammadu al kadhib sabanin wanda shi ba ƙarya yayi ta gangan ba a'a kuskure ne ya ja shi zuwa ga ƙarya yana kuskure cikin hadisi amma baya yin ƙarya ta ganganci akwai bambanci tsakanin wanda zai yi ƙarya da gangan ya san ƙarya yake yi in ya koma gefe ma watakila kai da shi ya gaya maka ai ƙarya yake yi da kuma wanda shi ƙaryar yake yi amma bai san ƙarya yake yi ba saboda tsammaninsa ɗari bisa ɗari abin da yake faɗa haka yake an gane ko abin da yake faɗa kuma ba haka yake ba al-kadhibu shine al-ikhbaru bi khilaf al-waqi al-ikhbaru bi khilaf al-waqi ka ba da labarin abin da ba haka yake ba ana ce da shi ƙarya a lugado zai shiga ma'anar ƙarya fa in kana al-mukhbir muta'ammidan fa huwa kazzab wa in kana ghayra muta'ammid fa huwa mukhti' idan wanda ya bada labarin da gangan ya bada labarin abin da bai faru ba to wannan shine makaryaci idan kuma ba da gangan ya bada labarin ba kus- kuskure ne yayi to ba za ka ce da shi makaryaci ba sai ka ce da shi mai kuskure an gane ko amma maganar ita gundarin ta ƙarya ce an gane ko ita gundarin magana ƙarya ce amma shi wanda ya faɗe ta idan ba da gangan yayi ba ba za ka kira shi makarici ba an gane ko shi yasa za ga a harshen mutanen Hijaz mutumin da ya kuskure sukan yi amfani da kalmar kazaba ce kazaba abu sanabil eh, kazaba kamar yadda muka faɗa lokacin da muke karatun tajridus sarih ko hadisin ibnu abbas hadisin khadir ko kalmar kazaba akan yi amfani da ita bi ma'ana akhfa'a cewa yayi kuskure to ibn taymiya yana cewa a cikin littattafan masalid misali cikin littattafan musnad imam ahmad za a iya samun ba za ka samu hadisai waɗanda suke masu ruwaito su ba wato tsantsar ƙarya ce suka kirkira ko suna sanar suka kirkiri ƙaryar a'a za ka iya samun wanda yake yin kuskure ya faɗi abin da ba shi kenan ba ko abin da bai faru ba ko abin da annabi bai faɗa ba amma ba wai da ganganci ba bisa kuskure ce fa inna haula'i yace irin waɗannan waɗanda za su yi kuskure ba san ma sun yi ba ko su yi ƙarya ba san sun yi ƙarya ba tujadu riwayatu anhum fi sunani wa musnad al-imam ahmad wa nahwihi akan samu sun kawo an ana kawo ruwayar su a cikin sunan kamar sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah ko ka samu ruwayar su a cikin musnad na imam ahmad wa nahwihi da kwatankwacin wannan zaka iya samun ruwayar waɗannan waɗanda ba da gangan suke yin ƙarya ba sai akwai as-salihuna yajri al-kadhibu ala lisanihim wa la yata'ammadun ƙarya na gudana akan harshen su amma ba da gangan suke yi ba yanzu faɗi maganar da ba haka take ba ka samu dattijan kwarai amma kuma sai kawo wani hadisin da maza Allah bai faɗa ba sai ya faɗe shi amma nan sa gaskiya ce haka ya taso yana yaji ana faɗa har ya tsufa a kansa bai taɓa jin an yi masa gyara ba bai taɓa jin an gaya masa cewa ga matsayin abin ba to kaga a wannan ba za ka tuhume shi da yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya da gangan ba duk da cewa abin da ya faɗa din ƙarya ce ba gaskiya ba to akan samu salihai wanda sun kutsa kansu cikin fagen ilimin hadisi ba tare da sun shiga da kyakkyawan tanadi ba ba tare da sun cancanta su ruwaici hadisi ba ba su tsaya sun karanci hadisin ba wataƙila yawan ibada yawan sallah azumi bai ba su dama sun halarci majalisi na ilimi ba kullum suna can a cikin wani ɗaki sun kulla kansu suna ta ibada ba sa halarta ilimi kuma sai suka kutsa kansu cikin fagen ilimin to a irin wannan yanayi a irin wannan hali sai ta kawo hadisai bara gurbi na ƙarya suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba san ƙarya suke yi masa ba akwai kissar Thabit ibn Musa Zahid Thabit ibn Musa Zahid ɗaya ne daga cikin malamai mutane wanda suka shahara da ibada a zamanin su sun shahara da ibada qiyamul layli cikin dare ba kakkautawa sannan kuma kullum ka ganshi da rana azumi yake aka ba ba ba shiga ba fita koyaushe ka gan cikin ibada yake to amma kuma ba ba tsaya an damu da harkar ilimi ba ibada kawai ake ta yi ba ji ba gani ta rana ya fito sai ya samu sharik ibn abdullah al-qadi sharik ibn abdullah malami ne na hadisi ya kafa majalisi ya fara ba da hadisi ya jawo hadisi sharik ya jawo hadisi daga amash har zuwa jabir ibn abdullah sai ya hango ya ce an jabir ibn abdullah qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جاو wannan jumlar kenan sai ya hango Thabit ibn Musa Zahid sai ya tsaya sai yake cewa da shi man qalat salatuhu bil layl hasuna wajhuhu bin nahar wa man kasara salatuhu bil layl hasuna wajhuhu bin nahar duk wanda sallar sa sai yawaita a da daddare za ga fuskar sana kyalkyali da rana yana tsokanar wannan mai ibada din an gane wannan magana ta ce shi ya faɗa amma shi wancan ya ji an koro isnadi haddathana wa an wa an wa an jabir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya waiwa ya ganshi yace man kasura salatu bil layl hasuna wajhu bin nahar sai zaki cewa hadisin ne karashin hadisin da aka kawo wanda ya sallarsa ta yawaita da daddare fuskarsa za ta yi kyalkyali ta yi walwala da safi sai ya tafi kawai yana bada hadisi ai ya ji hadisi daga jabir sai ya jawo isnadin har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo wannan maganar da shi an faɗa masa ne ta hanyar wasa an fahimta ko sai bai da ita maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su kuma zindikai miyagun mutane wanda suke son lalata addini sai su rika amfani su kuma da irin waɗannan mutanen sai su dinga cusa musu abin da manzo Allah bai faɗa ba sai su tafi su kuma suna ta yayatawa jama'a suna ganin waɗannan mutanen kirki ne ga su kuma su suka faɗi wannan maganar sai a yadda an ga mutum da rawani da gemu eh, yana ta nafila a masallaci haka dole ne in ya juyo yana wasu maganganu sai a yadda kaga daga da ta haka ne ƴaƴan tabligh suke kwasar mutane ko ƴaƴan tabligh za ka gansu da gemu sosai mutane salihai a a zahiri eh, ka gansu da ibada mutum ya baro kasarsa wani injiniya ne babba wani babban likita ne yana da kuɗi amma duk da haka ya watsar duk da abin da yake da shi na duniya ya- ya shigo ƙasa irin taku ta tala- ta talakawa yana cin gurasa da mai yana tafiya takalmin sama a cire ya zo ya kwana a masallaci sauro ya cije shi bai nemi maganin sauro ba ka zo ka same shi da asuba yana ta nafulfulu haka dole ne ka yadda cewa wannan ba ba ba karamin mutum bane a gurin Allah to da sun ga wannan sai su jiyo kuma su kama ka nasiha to a wajen nasiha nan zai su taɓa rababiya su faɗa abubuwan da ba haka suke ba kai kuma kana ganin ai salihai ne ga mutanen da suka ta- tattaki tun daga Pakistan kuma gashi bakan fata da ya ga jan- jan mutum gani yake malamai ne jikokin manzo Allah ne duk da an ga ja fata ganin ganin shi ake malami musamman in yana da gemu sosai to daga nan sai ga an kwashi mutum kai ba a ce zo mu tafi tabligi da kai kai ba haka za a je a yi ta wannan abin da da kai su ba su dauki ilimi da muhimmanci ba gaskiya a Abdul Karim ibn Abi Abi Umayya ibn Abi Mukhariq wani mutumin Basra ne ya taba zuwa ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna yana ta karatukan alqur'ani da salloli da nafulfulu da koke-kokensa na na tsoron Allah Imam Malik ya ga bako gashi da hai'a wato hai'a mai mai- ta ta- ta kamala ta cika ya zo da ta nafulfulu da salloli da da zikiri da karatun Qur'ani sai ya ci babban malami ne ya zo daga Basra sai je ya zauna gun sai ya ce a bashi hadisi yayi ta dura masa hadisan sai ta dura Malik karshe Malik ya je yana bincike sai ya ga a ashe duk kwashe kwashe ne aka ga Malik da hadisan Ibn Abil Bukhari ce yaya kuma malam yadda aka sanka da da bin wato abu keke da keke da tsanani akan harkar ruwaya kuma ka rawaito daga wannan yace garrani bi kasrati julusi fil masjid wa bi kasrati bukai yawan zaman sa a masallacin nan da yawan koke koken sa shi ya rube ni sai su cewa to shi ne suka ce ya yi ruwaya daga wajensa saboda bako ne amma duk mutanen Madina Imam Malik ya san shi yake cewa ya riski mutanen da suke rawani wajen su sun kai ɗari mutanen da kowannen su ana cewa fiƙa ne ma'amun wato amintacce ne lafiyayye ne nagari ne ya ce ya riski ya riski irinsu sun kai ɗari a madina amma ba wanda ya taɓa jin hadisi ɗaya a bakinsa masu ya karɓi hadisi ɗaya daga bakinsa saboda ana cewa kulluhum laysu min ahlihi ba ahalin hadisin bane duk da gashi dattawan gari ne manya ne amintattu ne in ana neman dattako aka same su an an an samu dattako to amma kuma ba ahalin ilimi bane to wannan shine abinda mutane da dama ba sa bambance tsakanin ilimi da kuma salaha sai ya zama salihi ne amma kuma ba iya ba malami bane ba lalle ne da yana salihi ba kuma ya zama malami to irin waɗannan wani lokaci sai ga ƙarya tana gudana a bakin su ba sani ba ko ai amfani da su ai ta yaya ta ƙarya ba ba sani ba kamar shi wannan hadisi man kasura salatu bil layl hasuna wajhu bin nahar kaga maganar sharik ibn abdullahi al-qazi ce amma daga baya wannan mutum ya maida ta hadisi sai makaryata suka zo suka farauci wannan magana suka yi ta yi mata isnadi na ƙarya suka yawaita isnadin har aka samu shihabuddin al-qudai mai littafin musnad shihab ko ashihab ya zo ya zaci cewa wannan hadisin yana da hanyoyi da yawa sai ya kawo shi a littafin da yake cewa littafi ne tsaftatacce babu hadisin da bai tabbata a ciki ba sai ya kawo kuma wannan a matsayin hadisi malamai suka ce kaga shi ma nan an burma shi waɗancan makaryatan sun burma shi bai kula da cewa waɗannan asanid din ba duk kare duk karerai ne hadisin ga asalinsa an gane ko to shine ibnu taymiya yake cewa fa inna haula'i irin waɗannan mutanen salihai tujadu anhum tujadu riwayatu anhum fi sunan akan samu riwayar su a cikin as-sunan wa musnad al-imam ahmad da irin su musnad imam ahmad wa nawihi da makamancinsa bi khilafi man yata'ammadu al-kadhib sabanin wanda yake kirkirar ƙarya da gangan fa inna ahmada lam yarwi fi musnadihi an ahad min ha'ula'i imam ahmad bai kawo hadisi daya a cikin musnad ɗinsa ba daga irin mutanen da suke yin ƙarya da gangan wanda an san su zindiƙai ne yace wali hada a dalilin haka ne ma تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني الحافظ أبو العلاء الحسن ابن أحمد ابن الحسن الهمداني إيه daga cikin malamai ne mashahurai wanda ya rayu a karni na shida ya rasu shekarar hijira 569 tuman ya zauna a Baghdad daga Asbahan ya zo ya zauna a Baghdad babban mutum ne ana girmama shi ya tara littafai da yawa ya yi rubuce-rubuce da yawa kuma masani ne shakundum ne abin da ya shafi qira'at sama al-qira'at yana da littattafai da ya rubuta yana da littafi da ya rubuta akan al-qira'a da tajwid da waye da waye da waye an ce littafin zai kai wajen mujalladi 50 sannan kuma malamin hadisi ne dukkan ruwayoyin da dukkan hadisan da yake da sama'in su to yana da littattafan su yana da littattafan su zai zauna tun da safe har rana tsaka yana koyar da kira'a daga nan kuma ya a buɗe kuma littattafan hadisi ya ta koyarwa har har har rana ta faɗi haka kullun yake kawai kuma ya tara littafai ba iyaka yana ɗaukar littafansa a doron bayansa yake tafiya ɗaya daga mahaifinsa yana ɗaya daga cikin masu wadata na zamaninsa amma duk abin da ya samu ta hanyar gado na dukiya sai da ya kashe shi wajen sayan littattafan hadisi sai da ya dana kwana a masallaci yana cin gurasa har ta dan dan wani hamshaki mai kuɗi ne sai zama yana tafiya daga gari zuwa gari a ƙasa saboda ya jiwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta littafai da yawa ya tara hadisai da yawa to shine ake ce da shi Abul Ala al-Hamdani sunan shi Al-Hasan ibn Ahmad ibn Al-Hasan abul ala alhamdani ya rasu hijirar manzo Allah ɗari biyar da da sittin da tara da sheikh abul faraj ibn jauzi abul faraj abdurrahman ibn jauzi ɗaya daga cikin fitattun malamai shi ma ya rayu a wannan karni din a wannan lokaci din a karni na shida domin ya an haife shi shekarar hijira tana ɗari biyar da goma ya kuma rasu shekarar shekarar hijira ɗari biyar da tis'in da bakwai a lokacin tatar su suka kashe shi bayan ya shekara tamanin to yana daga cikin waɗanda su ma suka yi rubuce-rubuce ko ma yana daga cikin na farko-farko waɗanda suka zo suka tara hadisai bara gurbi a littafi guda ɗaya ibn jauzi a littafin sa al-mawdu'at littafin sa al-mawdu'at shine littafin farko da aka rubuta shi bisa tsarin rubutu na babi babi fasali fasali da can akwai wanda suka rubuta al-mawdu'at kamar irin su a abul fadl muhammad ibn tahir wanda aka fi sani da ibn abil qaitarani da ya rubuta littafin sa al mawdu'at ko tafkiratul mawdu'at amma bai rubuta shi kamar tsarin da ibn jauzi ya bi ba haka ibn jauzi shi ya bi tsari na sa shi a farko hadisan da suke bar gurbi a aqida sannan hadisan da suke bar gurbi a cikin fiqhu ibadat mu'amalat haka har zuwa har zuwa ƙarshen littafin haka ya tsara littafin haka duk waɗanda suka zo bayan shi imma dai ɗauki littafin sa su reraye in ma su yi wa littafin taliki in ma kuma su ce ga wani gyara da suke ci a cikin littafin amma babu wanda ya zo da abin da ya fi na ibn jauzi to shi wani ibn jauzi yake cewa ɗalibinsa ne wasu ɗalibansa ne suka matsa masa cewa ya rubuta littafin da ya kunshi hadisai marasa kyau a yadda yake faɗa a mukaddimar yace suka matsa masa ya ga ya kamata ya rubuta musu dan su iya bambance tsakanin zare da abawa iya bambance tsakanin hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba yace musamman ma a wannan zamanin da dama zaka ga malamai suna hujja suna kafa hujja da hadisan da ba hadisan manzo Allah ba hadisai ne na ƙarya ce sannan zaka samu masu wa'azin tirmi sune al-qussas ko al-qassasun masu wa'azin tirmi suna ta kawo hikayoyi da labarurruka na ƙarya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace to a irin wannan yanayi na ga ya dace in karba wannan bukata taku rubuta wannan littafi shine rubuta littafin al-mawdu'at to waɗannan malamai manya-manya bajiman malaman nan guda biyu abul ala hamdani da sheikh abul faraj ibn jauzi mai littafin al-mawdu'at waɗannan guda biyu sun yi jayayya a tsakaninsu sun yi musu a tsakaninsu hal fil musnadi hadithun mawdu shin akwai hadisin ƙarya da ba na gaskiya ba a cikin littafin musnad na imam ahmad ko babu akwai hadisin ƙarya a littafin musnad na imam ahmad ko babu hadisin ƙarya فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع أبو العلاء الهمداني سي إنكاري يتي با ذا أسامو حديث كريا أتكي لتاف المسند إمام أحمد با وأثبت ذلك أبو الفرج أبو الفرج كما يثبت الدحك يتي أقوي لا أتكي لتاف الموضوعات يا كاو حديثي سنكي تلاتين wanda duk suna cikin musan Imam Ahmad wanda ya da'awar cewa dukkaninsu hadisai ne mawdu'ai wa bayyana anna fihi ahadith qad ulima annaha batila a ciki yayi bayanin cewa akwai hadisai a cikin musnad Imam Ahmad wanda aka riga aka san cewa ƙarya ne ba gaskiya bane wannan jayayya ce tsakanin su wani yace akwai wani yace babu Ibn Taymiyyah ya shiga alkalanci a tsakanin su yace dukkanin su gaskiya suka faɗa mai cewa akwai gaskiya ya faɗa wanda yace babu gaskiya ya faɗa ce wala munafat fasi bainal qawlaini babu korewar juna tsakanin maganganun biyu maganar waccan bata kore ta wannan ba ta wannan ma bata kore ta wancan ba fa innal mawdu'a to ga zaka ce inda zai bullo yace fa innal mawdu'a fi istilahi abul faraj a yaran da abul faraj yake amfani da shi idan yace mawdu'i abinda yake nufi da hadisi mawdu'i huwa allazi qama dalilun ala annahu batil da hadisin da aka samu hujja da take nuna hadisin ƙarya ne to wannan shine mawdu'i duk hadisin da aka samu karfar hujja da take nuna hadisin annabi bai faɗe shi ba to hadisi ne mawdu'i wa in kana muhaddisu bihi lam yata'ammad al-kadhiba bal ghalita fihi ko da kuwa shi wanda ya kawo hadisin ba da gangan yayi ƙaryar ba kuskure ne ya ja shi yayi ƙaryar a gurin ibn al-jawzi wannan hadisin sunan shi mawdu'i an gane ko ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع saboda haka ne ma a cikin littafinsa al-mawdu'at ya kawo hadisai masu yawa na wannan nau'i din wanda in ka duba isnadin zaka ga babu makaryaci a ciki amma kuma ya kawo shi a cikin mawdu al-mawdu'at hadisai na ƙarya domin a gurinsa akwai dalilin da yake nuna cewa hadisin ba gaskiya bane an gane ko ko da kuwa a cikin salsalarsa ba makaryaci amma an samu kuskuren da ya haifar da jinginawa annabi abinda ba gaskiya ba an gane ko wa kan naza'ahu ta'ifatun min al-ulama fi kaseerin mimma zakarahu da dama daga cikin malamai sun zo sun ja da shi cikin abubuwa da dama da ya faɗa a cikin littafin sa al-mawdu'at wa qalu suka ce innahu laysa mimma yaqumu dalilun ala annahu batil suka ce abinda yake kafa hujja da shi cewa hadisin ƙarya ne ba zai zama dalili akan cewa ƙarya bane bal bayyanu subuta ba'da zalika sun ma iya bayanin tabbatar da wani sashi na hadisan da shi ya ce ba gaskiya bane ibnu taymiya ce lakin al-ghalibu على ما ذكره في الموضوعات انه باطل باتفاق العلماء yace ibnu taymiya yace sai dai galibi galibi abubuwan da ibnu ibnu al-jawzi ya kawo a cikin littafin sa al-mawdu'at yace hadisai ne na ƙarya to galibin su kuma na ƙarya ne bittifaq ulama'i da haduwar malamai gaba daya yace in an ci gyaran sa a wasu to yan kadan ne amma mafiya yawa da daga hadisan da yake kawo yace na ƙarya ne yana da gaskiya anan inji ibnu taymiya ce to saboda haka shi a gurinsa don hadisin da bai tabbata annabi ya faɗi shi ba ya samu dalilin da yake nuna tabbacin haka hadisi ne mawdu'i a gurinsa ko da kuwa a salsalarsa babu makaryaci wanda aka sani yana yin ƙarya da gangan an fahimci abin da ibn jauzi yake nufi da mawdu'i to yace wa amma al-hafiz abul ala amma shi kuma wancan malamin al-hafiz abul ala wa amsaluhu da ire-irensa فإن ما يريدون بالموضوع إن سكة حديث موضوعي أبين سكي نفي دشي المختلق كركرارا حديثي المصنوع وأن أكا كاريش أكا سناء تاشي الذي تأمد صاحبه الكذب وأن ميشي يكركر كريا دغنغن يجنجنا النبي أنا سني su in suka ce almaudu wannan suke nufi shi kuma in ya ce almaudu wancan yake nufi an gane sawa'un wanda ya yi karyar da gangan yayi ko kuskure yayi shi dai a gurinsa hadisi ne maudu'i su kuma waɗannan suka ce maudu'i suna nufin wanda mai shi ƙarya yayi da gangan an gane ko saboda haka ashe kenan hanyar da suke jayayya ba ɗaya bace wanda yayi nan ne wanda yayi nan ne amma akwai da su haɗu an gane ko wal shine ibnu taymiya yace wal kadhibu kana qalilan fi salaf ƙarya kaɗan ce a cikin magabata saboda haka kenan idan ana nufin hadisin da bai tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to abinda abul faraj ibn al-jawzi ya faɗa gaskiya ne akwai ire-iren su a cikin littafin musnad akwai su a sunan kamar yadda zamu kamar yadda ibn tabiya ya faɗa a baya in kuma ana nufin hadisin da malamin da mai ruwayar ya kirkiri ƙarya da gangan ya jingina annabi sallallahu alaihi wasallam yana sana cewa ƙarya yake yi to wannan irin wannan nau'in babu shi a cikin muslim kaga anan maganar abul ala gaskiya ce shi yasa yace ba sa hannun riga abinda suke faɗa din su ne an gane ko